أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna magana akan ziyara da wani suka hana ko kuma irin irin nau'in ziyarar da aka hana mu muke magana akan ta muka zo inda yake cewa ziyara su fil mawadi abinda ake cewa ziyara a lugga القصد إلى المزور في محله أنفي wanda ake so a je a ziyarce shi a inda yake to shi ake cewa ziyara a lokacin wai fil islahi amma a islahi qasdul mazuri ikraman lahu wa ta'nisan a je wurin wanda ake so a ziyarta don girmama shi don tsaye kewa da shi shi na islaha kenan ومنها يعني لقيتي زيارة الإخوان زيارة لأنقواتك بعضهم بعضا ونصف يسجدنا فكان نصف أنقوى لأنقوى وقد تقدم بعض ما يتعلق بها من يمغنى أكثر من زيارة تعين تجارية وزيارة أنقوان تجارية في المقدمة عشان مقدمة wanda ya fi ba'abu zalika da sannan kuma wani bayani zai zo wasu daga cikin bayanai na so ƙariban kusa ayyulan ba'a insha Allah ta'ala in Allah ya so wani na yana daga cikin wannan ziyara dai ziyaratul qubur mutlaqan zuwa ziyarar kaburbura mutlaqi ba qaidi wa huwa shi ma muraggaban fiha abin kwadaitarwa ne a ciki ana so a dingai lima fiha saboda abin da ke cikin irin wannan ziyara ta kaburbura min salahil qalbi zai sa zuciyar mutum ta gyaru bi shartil ishtigali bil itibari da shartan idan mutum in yaje yana shagalta da izina da waɗanda suke wannan wuri wa ta'ammuli da lura wa tafakkuri da halaye da tunani fil ahwali a cikin halaye in kaje wajen in kaje kabari lallai za ka yi tunani za ka yi ta'ammuli za ka yi lura in ka ɗauko wasu kayayyaki ma in kana yawan zuwa za ka iya zuwa da su halayen kamar mana wasu salamatu min al-quyi fi shay'in amma a dukkan wannan ziyarce ziyarce da za a je a ya kamar mura ta zama ta kubuta daga wani abu ma ya halifu shari'ata aw zahira daga irin abin da ya saba wa shari'a zahiri kar ai abin da ya saba wa shari'a irin wannan ziyara wal kalamu fiha ban ce a cikin irin wannan ziyara dai mafsudun an shimfiɗa shi fi kutubin fiƙi a cikin littattafan fiƙi wa laysa al-qawlu fiha wala fi ma qablaha min gharadina ni magana a cikin irin wannan ziyara ba magbaru wurin da zamu yi wannan magana bane bai daga cikin abin da zamu magana fi hadal mahall a cikin wannan wuri wa inna ma kalamuna huna mu magana mu da muke anan fi ziyaratul awliya muna magana ne akan ziyaratul waliyyi ani abinda nake nufi al-akabira al-akabir wanda suke manya manya allazina yu'taqadu fihim wa yutallaqu bihim wanda ake kudurce su ake rataya da su ake kuma wato itiqadin su da kuma rataya da su to wannan ziyara ta su ita ce ake magana wa haqiqatu ita haqiqa ita wannan ziyara qasdul wali shine annabi wani wali lil intiba'i bi don amfani da shi والاستمداد منه لم أن يمدد إلى غريش وهذه تؤرم أن الزيارة هي التي منع منها المريد إرتشاك حنا أن تجانيها إذا في مساحة التربية الكاملة أشكن شنفرها التربية وتتكتكتيا لتحقق المضرة له تبرد تكنكن شوار إرن تجوال لتكي mai irin zuwa wannan ziyara fi ma huwa bisa da cikin irin abin da yake saboda shi ziyara ne irin akwai cuta a wurinsa a irin wannan ziyara wa zalika yace wannan kulli annahum dan su malamai nasu sun bayyana ala anna al murid ko shehu ne sun bayyana cewa muridi mahama mala ala qudu an qudwatihi lissan da ya karkata gabarin jagoransa bi zahirihi aw batinihi ko a zahirinsa ko a batininsa ya karkata walau lam hatan qura da kibtawa ido ne فإن ذلك ذلك حقيقة وأن كركشي والليي وبال عليه ونقصان أكوي حلك أكنسا أكوي متويع وأن صحبته أبو تسلك وشيه لا تسبو له مرات أركز ريشبا ولا يسعد باعله لسراية حال القلوات batininsa kuma ba zai shirya karɓar nasuwar wato sirri daga wannan jagoran nashi ba intaha yace unzur bugayta talibi li shazali radiyallahu anhu kaje ka duba wannan littafi bima qayyadahu fil ibrizi ka duba kuma abin da yayi taqayidi a cikin sa wato ya rubuta a cikin sa zahab al ibriz na littafin zahab al ibriz min imla'i shaykhihi shi shazali daga imla'in shaykhin sa القطني سيدي عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه على قول الشريشي بتجاوب واقع عندما إمام الشريشي رحمه الله والله يجيب أن تذي رأيتي أتكر رأيته عندك جوا ولا تقدما قبل اعتقادك أنه مرب ولا أولى بها منه في العصر فإن رقيب الالتفات لغيره يقول لمحبوب السراية لا تسري wala taqadiman ya kai dan uwa ya kai muridi karka gabata zuwa wajen shehinka qabla itiqadika tun kafin baka kudurci annahu murabbin shine kawai mai tarbiya ba wala auladaha minhu bil azri karka je wurin sai ka tabbatar da cewa ba wanda ya fi cancanta tarbiya a wannan zamanin sai shi kafin ka je ka tabbatar da wannan fa inna raqibal iltifati haqiqa mai kulawa da waiwayawa ligairihi ga waninsa ya ƙulu yana cewa li mahbubi sirayati ga nasuwa wacce take abin so la ta tari karki nasu wato irin faira da haske wanda zai taho daga shehunka zuwa gare ka to idan fa kai waiwaye wannan sirrin yana cewa yana faɗa yana cewa karka tafi karka je ka nasu zuwa ga wannan wanda ya iltifata ma na su ga abin da ya faɗa nan ai la taqadi man kada ka gabata ala shayhin daga wani shayi kar ka je wajen wani shayi da kasar da qul fi subati kana so ka shiga cikin tariqar sa hatta ta aka sa'ida har sai ka kudurce annahu min ahli tarbiyya da zama abuta tarbiyya wa annahu la ahad aula biha minhu cewa babu wani wanda ya cancanta da tarbiyya kamar sa tun kafin ka je ka kudurta ka fi zamani a cikin zamanin sa babu irin sa kafin ka je ka tabbatar da haka قالت إنما وجب عليه ذلك إروانا يا وجب مريدي لأن الشيخ دنشي شيء الذي يرى من مريده الالتفات إلى غيره شيء ديكي قنم مريدا زينا ويوعيا وازوا قوننسا يقطع منهم مادة تاكذا ينكتوشا لك أكاننسا نشي والمريد شيء مريدي الذي يدخل في صحبة شيء wanda yake shiga cikin abutar shehunsa wa huwa yara kuma yana ganin annabil wujudi shayhan akwai wani shehi kuma daban a samuwa misal shehi irin shehinsa au akmala minhu ko kuma yana ganin a'a akwai wanda yafi shehinsa kamala ya buka to in haka in ya zama haka zai wanzu mutashawwidan li zalika al akmal kullum ransa na tsinkaye yana so shi wancan yake gani sai itikadi a itikadin sa fairahu shehu shehinsa shi mai irin wannan itikadin sai ya ga sai ya ganshi mutashawwifan yana tsinkaye yana kallo ila gairi zuwa ga waninsa ya waiwaya fai kadawa anzul madata sai yanke tushen take tsakanin sa da shi fala yakunu bil awwali wala bil thani ba zai amfana da shi shehin na farko ba wanda ya bari ya waiwaya ya waiwaya ba ya waiwaya ba wala bil thani kuma ba zai amfana da shi shehin da ya waiwaya zuwa gare shi ba قال يجي وقد رأينا منغا رأينا مثل هذا منغا إرم ون الديوة جمالا من شريف في زماننا زمن مكثير الديوة والله الله يكون لنا وليا ونذيرا الله ينمجق أن سلم لهم ميتمكم قلمي هكا وقد رأيت ما لا يجي ناغة تصريح هذا القطن الكبير بيانا لو أن قلبي ببي بقطع المادة تشوى أنا ينكتوشي عن المريد كمريدي بسبب التفاته سبب ويويا دي وتشوفه إلى غير شيء تكلم فهو ومن شيء ذا وعظم بقطع المادة مضرة كجرمما babbar cuta ta yankewar tushe ta muridi ga almari ga shahinsa wannan cuta ce babba ma fakin girmanta wa babalan da kuma halaka alal muridi ga muridi wannan babba ce babbar cuta ce wa misal hada irin wannan ma fi sharhin ra'iyati bayani ya zo a cikin sharhin ra'iya lilfasi rahimahullahu ta'ala ga imam fasi Allah ya ji kansa fa innahu qala fihi ya faɗa a cikin wannan sharhi ala qawlihi inda yazo kitaba inna raqiban iltifati inna ay annam anna muraqabataka wato muraqabar da kake da gayar shahir ga wani shahihinka wal iltifat da wayoyi da kake ila zalika gayar zuwa ga wani shahihin naka yaqda'u yaqda'u an kasirayata yana yanke maka nasuwa ta sirri ta mahabubiya ta soyayya ai al madad sari ina yanke maka madadi wanda yake tafiya ya nasu ile ka zuwa gare ka min shayika daga shayinka ai su kunta majmu'an bi kulliyatika alai dan ka zama ka tattara kulliyarka gaba ɗaya a kansa qabla muraqabatika iltifata ila ghairi kafin wato ka zama kana kallon wayawarka zuwa ga wani inda ake so dai kamshi ne kafin ka je wurinsa to dan kafin ka je ka tsaya ka yi tunani wurin wa za ka je ka karba kar sai ka karba kuma ka ga wani to idan ka karba a wurinsa ka ga wani kuma ka koma a wurinsa to ka fa yanke tushenka da da wannan ba za ka amfani da shi ba shi da ya baka wanda kai waiwaya ko kuma kai waiwaya zuwa wurinsa shi ma ba za ka amfana da shi ba ka yi bawan bawan ka قال شيخ ضروق شيخ ضروق yace wala taltafit anhu ya kai muridi karka wawa ya gabanin shayinka walau ra'aita man huwa ala min ko da kaga ga wanda ya fi shi faturam albaraka idan kai haka sai a haramta maka albarka min al'awwal daga shayin naka na farko wasani a haramta maka albarka ma daga na biyun da ka koma wurin sa ko kai waye qala yace wal zalika kana mashayihu saboda haka shehunai suka zama yamna'una sukan hana ashabahum muridansu min sobata gairin daga abuta wadansu bal ita haka ba barka ba ma haka ba kumin ziyarati sukan hana ziyaratar su wa hada yace wannan abu da muka faɗa min bayan firhul mutawassimun aljahiluna ya daga abinda jahilai suke musun sa bi ahwali ahlillahi ta'ala da irin ha irin wannan halaye na bayin Allah to suna cewa ya za a yi haka ya za a hana intaha almuradu minhu فإذا عرفت إذن كسني من كلام هؤلاء الثالث تتمنى وإن شواغ بني الذين هم لا محالة أبن ونسك باب مكوات من أفراد أئمة هذا الشأن سنة لكم شواغ بني ونن شأني وعلامه سنة لك مثلا ونن شأني ما يحصل من المضرة للمريد irin abin da ke samuwa ko ke tabbata na daga cuta ga muridi بسبب التفاته سبب ويوينسا عن قدوته غبر جاغورنسا وإمامه لك شغبانسا تو إذن كذاك عربسا ذاك سن الوجه ما دليل في منع المشايخ أحنا ود شيخوني كاملي تشي لأصحابهم دار ما جرسوا من زيارة غيرهم لك زيارة ونسو من العارفين لك مثلا الله الواصلين مع السادة متعين الله وعرفت ذاك سنكم خطأ المنكر كسكر المنكر عليهم ليك مفتوها ميسس كياناوا في ذلك أتكم ونم هناوا وما وقع فيه دير أبن لك أو قوى أتكي ويويئن والعياذ بالله من أنما قيد الله من نسبة أكابر الرجال دقدنغ نبين من ينباين إذا المنافسة da zuwa ga irin wannan munafasa wal husn da kyau ma itiqadihim tare da kudurce wasu annahu alhaq cewa suna kan gaskiya wa hum awlar ala dalal wa masu inkari da cewa ai su su akan gaskiya suke su shaywana da suke hana wannan su ne suke kan farkan bada wa al hada yace wannan itiqadi na munkire ba wani abu ne illa mahbu so ilzam sai tsananin tsantsar wato muna na zato bi mansibihin rafi da matsayin bayan Allah rija manyan rijalu dinnan da matsayinsu maɗaukaki wa waƙi'atin fi janibi min mani ba wani abu ne sai afkawa a cikin janibin su da yake an hana wa qad zakara sha'rani radiyallahu anhu fi tabaqati ya mada an bari rijaliha annahu kana yaqulu wasu daga cikin rijali suna cewa man waqa fi awliya Allah ta'ala wanda ne ya hada cikin cin mutuncin waliyan Allah ابتلاه الله الله زي جرب تشيشي بانعقاد لسانه هرشا فيتبرق ايه عن النطق يكاد ما ين فرشي بشهادتين ده كلمة لا إله إلا الله يكاد ينتهى انتهى والعياذ بالله من من قرد الله لك وتطوري وهرشي ده أكاد لا إله إلا الله walau annal munkira shi mai musu ga bayan Allah da ta tabbata ya tabbata wa alima ya san anna ahlul lahi ta'ala bayan Allah munazzahuna abubuwan tsarkakewa ne ar-razilat ittiba'il hawa daga kaskanci na bin son rai wa anna mana'ahum litalamitihim min suhbati ghayrihim da ya san hana wadda suke wa almajiransu sai su aboci wasu shehunai wa ziyaratihi da ziyararsa لمصلحة لا يزني لمصلحة محققة عندهم دم وتمثلها وتتكي أبن تبتها أو رنسو في ذلك أتكم وانا هنا ودعكي منكري دعاك هناك لسلبا يتوى الله يقبت من سوء الظن بهم لقمون رسول كباهم الله والوقيئة في أعراضهم لأبقى وتكم متنجس وكان سيدي علي الحواس رضي الله عنه يقول سيدي علي الحواس هذا ما يناتواه za a ra'aytum ahadan min al-mashayi idan kuka ga wani daga cikin shehunai ta gayyara wato ran sa ya baci alaman zara min atba'i ahadan ran sa ya baci ga wani daga cikin mabiyansa da je ziyarci wani min aqranihi daga abokansa fahamaluhu to ku dauke shi alama ta gayyara hadu alai bisa ga abin da ran nan nasa ya baci bai baci ba illa li maslahatin sai dan wata maslaha ka an ittala'a kamar shi ne yiwa shi ya gani min tsariki kashfihi ta hanyar kashe kansa ala anna fatahahu cewa fatahin shi muridin nasa la yakunu ba zai samu ba illa ala yadi sai ta hannunsa sai kuma ya ganshi kuma ya yi waiwaye ya koma wani muni to wannan abin ne yasa yake tausaya masa fa azara lahu takabbura saboda haka sai shehin ya nuna masa bacin rai liyu lazima maslahatan maslahatan lahu dan ya lizumci abin da yake shine matsala a gare shi la li illatil muqra ba wai dan wata illa ba a wannan ita ce illa shi yana ganin fatahin muridin sa auren sa yake amma kuma gashan yayi waiwaye to to sai da yake kenan min huzuzi ba dan wata illa ba min huzuzin nafs daga sha'awar nafs indaha yace summa inna min masta'ana bihi al mashayikh ya daga abin da shaykhunai suka ɗebe kewa da shi almani'una li ashabihim wanda suke hana almajiransu من زيارة غيرهم دغ زيارة وننسو في في أحد الأحد أتكلم رقم على قوري على المريد كمريد شواك فاضيبا قوله صلى الله عليه وسلم دليل سبحانه أن صلى الله عليه وسلم بيتي لا يؤمن أحدكم أيهم بذي زمن مؤمني با حتى أكون أحب إليه سينا زمن نيني ما في سويوا غريشي من أهله دغ إيالنسا وولده لقنسا wannan da mutane ajma'i na gaba ke da sai ka zama ba za ka zama mumini ba sai ka zama ba ka san kowa sai annabi hatta yan hatta iyalanka da yan uwanka da dukiyarka da da mutane gaba ke da to su ma haka shi wani kaje sai ba za ka zama muridi na gaskiya ba sai ya zama ba ka zama kowa sai shayinka wa min al-ma'lumi ya daga abin da yake sanar inda kulli man lahu zawqun duk ga duk wanda yake da zauki في في علوم الرجال أجمع علم علم صوفي أن المحبة السارقة لتسوية وتتكد جزية لا تقبل الشركة باتني باتا باتني كربت تاريا بحال نكون حالي وفي بحر المورود يا ذا أجمع بحر المورود مورود وكذا لنا أهود أهلك على الأورى أبريم ألا نأخذ على فقير بالسمع والطاعة kada mu yi riko ga almajiri da ji da biyayya liman amruhu ga abin da muke umarta sa mai alkhairi daga alkhairi illa in kunna kada mu yi alƙawari ga wani muridi sai in mun zama na alamu yaqinan mun sani sani da ka tantancewa annahu la yuqaddimu alaina bil mahabbati ahada ba zai gabatar da soyayyarsa ga wani in ba mu ba min alkhalqi daga cikin halitta mutlaqan ba tare da wani kaidi ba حتى أهله حر حر أهل إنسا وولده ردنسا ورثته وأنهم قالوا لي نبوية مع النبي لا استقلالا بعيدا عشان كيبا وأنهم قالوا لي النبي كمان ديتي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين وعلم كثني لولا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما ظهر الله يا سن أن أن لمحبة الناس من خلق wato akwai mashiga ga soyayyar wanda ake wa nasiha ba fi husul hidayati a cikin tabbatar shirya wal inqiyadi da jawuwa bi zur'atin da sauri duna bum'in ba tare da jinkiri ba ba dan annabi ya san haka ba ma qala aida bai ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi zuwa karshe min ahlihi wa waladi wan nas ajma'in ba dan manzo Allah ya san haka ba da bai faɗi wannan ba al hadith zuwa karshen hadith wa min al ma'lumi yace na daga abin da yake sananne dai anna jami'an du'ati ila Allah ta'ala tun masu kiran mutane zuwa ga Allah fi hadhihi al ummah da suke cikin al'umma ta annabi إنما هم نواب له صلى الله عليه وسلم نائبا النبي صلى الله عليه وسلم وذلك إتوانا قوى ليحصل للمريد كمال الانقياد دم تكتشن جاوا يتبتع كمريد شيء هذا ويعتقد في شيء قدرة شيء تقوما أنه أشفق عليه شيء تجيب يفيش توسعيه يابو توسعين تأكم قوة من نفسه كيابو شيء سيابو توسعين تأكم ما نفس نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النبي إذا قال تعالى الله يجعل النبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم شين ما في بيجيك مؤمنين الكرم انتهى القرض منه هنا بلفظه وفي قوله وراثة نبوية لا استقلالا كم بايد يجي wannan gado ne suka yi na annabi wanda yake ba na kashin kai ba na fiyo akwai korewa limayun sibahul jahiluna ga abin da jahilai suke danganawa irin mashayi zuwa ga shehu ne allazi ne ya afuzu na al'ahada wanda suke karɓa alkawari al-muridi daga muridansu bi hadha sharti da wannan sharti cewa to ba a ziyara wasu waliyai da niyyar madadi min al-munafasati wa ittiba'i hawa na daga munafasa da kuma ban hawa wato son zuciya fi zalika a cikin wannan dan an ko dan korewa ne a kore abin da jahilai na son zuciyarsu da suke danganawa a kafirin rajai wa gairu hafin ita ba kuma abu ne wanda yake boyayye ba annal mahabbatul kamila ita soyayya cikakkiya allati hada wasu ba wanda irin kuma ta gina la ta halusu lil muhibbi ba za ta tsantsanta ga masoyi ba fi mahabubi ga wanda abin da yake so hatta ya sagarika fi ha sai masoyin ya dilmiye a cikin soyayyar istigraqan irin dilmiyewar da yastahilu ma'ahu hudur gairu mahabubi kore wanda faɗowar wani wanda yake so ina ya zama ya koru a cikin zuciyarsa a fi balihi a cikin zuciyarsa ka gani ko fadlahu anil iltifati balle kuma a ce ma yayi waiwaye kar ma wani ya faɗo a cikin zuciyar ka ba shehin ka ba balle ma ka yi waiwaye ka gani ko fadlan anil iltifati wa tashawuf da tsankaye lahu ga wani وهذا يجي وانا امر ضروري في المحبه وانا ابن لك تبتتشي اتكين شان نسويه الكامله تكيا ولا شك باب بندو ان المريد شيء مريدي اذا استغرق ايضا يدلميا في محبه شيء اتكين سن شيء الاستغراق الموصوف ايرن wannan dilmewa da aka wanda la yakadu bazbai da iko an yaltafi da ila gari yawa ya zuwa ga wadansa to fa kaifa yaltafi ila man la yakhadru bi balihi ya ma zai waiwaya wanda ko haka ba ciya wala zaro fi wahmihi wa khayali ya zai ma waiwaya zuwa ga wanda ko a tunaninsa da wani hankalinsa baya zuwa masa famin lazimin iltifat li hadhihi mahabba yana daga abin da yake malizimci na sufantuwa da irin wannan soyayya a tajarrudu mutum ya tsiryanta an kulle alaƙatin daga dukkan wata arataya والتدرج عن العلائق كلها wato tsiryanta daga dukkan wasu rataye-rataye gaba ɗaya min akar shuruɗi yana daga cikin sharuɗai mafiya ƙarfi fi ɗariƙi a halin layi ta'ala a cikin wato hanyar bayan Allah a zama na ba ba wata alaƙa wasu ala'iku tsakaninka da wani kai shehin da tsaurige ne ƙalin ustaz abu abul qasim al-qushari fi risala ya faɗa wa malam wa malam ya tajarrud al-muridu matuƙar muridi bai tsiryan da an kulle alaƙatin gaban dukkan wata alaƙa ba wala ya juzu da shayhihi in har shayhin sa ya san haka yake to bai halatta ga shayhin sa an yi laƙina hu shay'an da ba shi wani abu min al-azkar da zikirai ba intaha wa qad warada haqiqa ya zo fi ba'd al-ahadith a cikin wasu hadisai alama asbata bisa ga abin da ya tabbatar da al-mashayikh shayunai fi kutubihim a cikin littafansu أن الشيخ في شيء في قومه أتكن الأمة كالنبي كما النبي في أمته أتكن الأمة حتى أتكن شريعة فلا بد للمريد با مكوا مريد أن يتوجه إلى شيء يفتنش شيئا برفق قلبه لثور زوجه سماء أبو تعالى لشيء ويتحقق يثبت أن الفيض شوى فيض لا يجيء بغيظه إلا بواسطته تتواسط شيئا وإن كان الأولياء كلهم كلك تذكر من تنوليه hadina masu shiryawa ne mahutadi ne kuma abubuwan shiryawa a garibin shiryayyu ne kuma masu shiryawa ya ta kiru kullum ya kudurci dukkan wani yayi wa ya du'u lahum ya musu addu'a lakin na istimdadahul khasa amma ya sanya neman dadin sa na musamman wasifabatahu da neman kwaranyar sa na musamman ya kunu ya tabbatar da cewa yana zama ne samuwa ne min ruhaniyat shayyi da ruhaniyat shayyi wahdahu shi kadai waya alamu ya san annan istimdadahu neman dadin sa min shay'i daga daga shay'in sa istimdadahu al-kha min annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman madadi yana neman madadi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna shay'ahu shay'in sa muta'alliqun mai rataya ne mustamiddun mai neman dadi min shay'i daga shay'in sa wa shay'u shi ma shay'in sa min shay'i ya rataya yana neman dadi daga shay'in sa wa hakaza haka nan da ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har annabi kowa musamman saboda haka kaga ya zama yana neman madadi kenan bil haqiqati a haqiqa ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa min al haqqi shi kuma mazala ya neman madadi daga Allah jalla wa ala sunnatullahi al'ada ce ta ubangiji Allah ta halat min qabl wa tantana ta gabata walan tajid li sunnatillahi tabdila ba ko za ka samu canjawa ba ga al'adar ubangiji farabdul qalbi bi shaykhi daure zuciya da shaykhi aslun kabirun shine asali babba fil istifamu ta neman kwaranye kwaranyen alkhairi mm bal huwa asalul usul kai saurayi zuciya da shi shine asalin asalai wali hada saboda qalil mushayikh radiyallahu anhu shi wani Allah ya dade suka ce bi riayati hada al kiyaye wannan sharadi intaha min al bahr al mawrud abin da yazo a cikin wannan littafi wal nadhkur shay'an alhamdulillah tabbana wal nadhkur shay'an فاتحة صلاة الفاتح فاتحة صلاة الفاتح غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح هذه إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم عليها بر التسليم لقنا بها ومشروع التسهيل وتكون بها وليا ومسيرا تولينا من الحمد لله